اليوم من مدى الشهر حكم وتنبيه شكرة بوجهة لبيوت الفلسطين سرنا من أن صلى الله عليه وسلم دلتم مكة وأدت مدينة وتسمعات شيني يجاتي دا شكرة شاشة وتنبيه شكرة بوجهة يا شارع الإنسان زم ci gaba da tafsir al-Qur'ani da girma a cikin wannan sura mai albarka a suratul Baqara idan ba ku manta ba a satin da ya wuce mun tsaya ne akan aya ta 165 daidai fadin Allah madaukin sarki ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب يو كما زام تاشي أكن آية تا تريد ستن دا شدة جي جي أشكين سورة البقرة ودي يو شيني درسينا أشرين دا بقوي أشكين وانا سورة مي البركة أعظم تاشني أفضل الله مدوكين سركي استبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب ina jin wannan aya din ne insha Allah ta'ala za mu tashi a kanta
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذ تبوأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبوأ منهم فنتبوأ منهم كما تبوأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا كتنا رانا رجع ودن أكا بيسو za su barranta daga waɗanda suka bi su ka tuna ranar da masoya za su yi wato uwar watsi tsakaninsu da masoyansu ka tuna ranar da abokanai za su barranta daga abokanansu ka tuna ranar da wato waɗanda ake ganin su ne kuma an rike su hannu bibbiyu ana biyayya gare su za su zo su ce babu mu babu ku ga waɗanda suke bin su alladina tubi'u su ne waɗanda aka bi su a nan duniya min alladina taba'u su ne waɗanda suka bi din a duniya akwai attabi'u akwai almatbu'u to almatbu'u din shine zai barranta wato ga wanda yake attabi'u ya bi shi abun mamaki wanda shi aka bi shi aka yi wa da'a shi aka ne da shi shi shine wani shine zai zo kuma ran tashi alkiyama din yana cewa babu ni ba kai shine istabarra alladhina tubi'u min alladhina taba'u da haka duk wanda zaka bi shi ka san wace irin biyayya kake masa duk wanda zaka bi shi ka san cewa bin da kake masa me duka ne yake ka bi shi ko ku tsabar ra'ayi ne yasa kake masa duk wanda ya bi wani akan ra'ayi wanda ya bi wani akan son zuciya wanda ya bi wani akan iyayi da zumuɗi da neman an sani da kuma mun saba muna yi ko mun tarar da iyaye da kakanni suna yi to yana cikin wannan aya din istabarra alladhina tubi'u من الذين اتبعوا ورأوا العذاب الله يشي راسك عذابا كيرو دمزو قالن النبي صوفوا وتقطعت بهم الأسباب أي وتقطعت بهم الوصلات dukkan wani dangantaka na haɗuwa wata alaƙa ta katta'at zai yayyanke ba connections a ranar tashi alkiyama ba wani haɗe-haɗe da wani joni-joni shine wata katta'at bihimul asbab ai wata katta'at an kumul asbab الوصلات التي كانت بينهم في الدنيا من القرابات والصدقات والصداقات dukkan alaka da ke tsakaninsu da juna na dangantaka na kusantaka ko abokantaka wa wasarat mukhallatuhum adawa abokantakar tasu za su zama za ta zamanto adawa ne ran tashi alkiyama dangantakansu na jini ne yasa suka bi su zai zamanto gaba abin gaba ranar tashi alkiyama soyayya da addini wanda aka yi shi gurɓataccen addini ana ganin shi ne daidai yasa suka bi su ranar tashi alkiyama wannan soyayyar za ta zamanto abin gaba da kiyayya Allah kiyaye mu fala an saba bainahum yawma idin wala yatasaalun babu dangantaka ranar kuma babu wani tambaya tsakan ba ba a ma tambayar duriyar sa ranar tashi alkiyama wa qadimna ila ma amilu min amalin faj'alnahu haba'an mansura duk aikin da mutum ya zo ya aikata a wannan duniya a bayan ƙasa wanda ya ba daidai ba to zai tarar da shi ya zama to ƙura tatacciya ingantacciya da bayan Allah ya kamata su doro akai su gina akai da'awa ta ahlus sunna ba da'awa bane da suke kira akan bautawa ashkaf bautawa gangan jikin wani a'a da'awa ta ahlus sunna tana dora mutane ne akan su bi Allah su bi manzon Allah karka ce mun komai karka yi mun komai babban buri na gare ka shine kawai ka je ka bautawa Allah ka bi annabi shikenan kawai ba sai ka yi mun muridanci ba ba sai ka zo ka ce ni wali bane ba sai ka ce ni kaza bane amma saboda samun wuri samun guri mutum za ga ya buɗe baki yana cewa shi Allah ne to sun faɗi karamomin an ta karɓa an yarda har ta kai ga mutum zai buɗe baki ya ce shi Allah ne ko ce malamin sama Allah ne yan wahadatul wujud komi zai iya narkewa ya zama Allah akwai lokacin da za a ce ka zama shi shi ya zama kai suna faɗa ko ba sa faɗa to na aqida ce mai kyau yanzu kana kana kana da wani ɓata lokaci akan wannan aqidar sai bai kamata ka bata kanka lokaci ba istabarra alladhina tubi'u min alladhina taba'u wa ra'aw al'azaba Allah ce za su ga azaba mai radadi wa taqatta'at bihim al'asbab kuma dukkan wata alaka da ka sani duk wani connection duk wani hade-hade zai yanke ran tashi alkiyama ba wani sanayya bayan na san wani aina buwa ne shi ma wani ta kansa yake yau mai firul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi li kulli imri'in minhum yawma idin sha'anun yughni shikenan sai Allah ya ce min
يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون
sunan kuma Allah maɗaukin sarki ya dawo ran- yana wato jan kunnen waɗanda suka yi imani a da kuma gargaɗi gare su a furki ayar mu gama fassara ta bako kazalika yurihimullahu a'malahum hasaratin alaihim a da yace wa qala allazina taba'u waɗanda suka yi biyayya din za su ce law anna lana karratan fanatabarra minhum kama tabarra'u minna ina ma da za mu samu damar dawowa duniya mu ma mu barranta gare su kamar yadda suka barranta gare mu yau kazalika yurihimullahu a'malahum hasaratin alayhi alaihim kamar haka ne Allah madaukin sarki yake nuna musu ayyukansu sun zamanto hasarat wato hasarat ana nufin nadamat sun zama nadama shine hasarat za a nuna musu aikinsu sun yi nadama a kansa ranar tashi alkiyama kalmar hasarat jam'i ne na hasara an gane ko ai yurihimullahu martakabu min as-sayyi'at Allah zai nuna musu munanan ayyuka da suka aikata fayatahassaruna lima amilu za su yi nadama dan me yasa suka aikata wannan aiki din wasu kuma suka ce za a nuna musu abubuwan da suka bari ne min al-hasanati za a nuna musu ranar tashin alkiyama ayyuka kyawawa da suka kisa aikata na kyakkyawar aƙida da itikadi mai kyau da bauta wa Allah akan hanya ta gari fa yanda muna ala tadhi'iha za su yi nadama akan tozartar da wannan kyawawa ayyuka da aka yi saboda sun yi shirka da Allah a wannan rayuwa ta sa duniya sun rike wasu suka so shi so su irin soyayya da ake wa Allah suka watsar da manzon Allah suka rike wani manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama kusancin da ya kamata su nema ga Allah sai suka nema da ka san wuta aka samu su wallahi wuta wuta mutum ya zo ya zama abin tausayi yanzu wani bawan Allah fa gwamna fa ya ba wani guri gwamna amma Allah ya dawo yana neman ciyama gwamna fa ya yi gwamna ya dawo yana neman ciyama ina abin da kake wallahi babu babu to da za ku yi wa kanku kiyamul laili ku hutar da kanku yi wa mutane aiki da yafi mu ce amma ba mu mu ce ma kana sata ba ku yi sata amma ku yi aikin ku yi sata tunda ba za ku iya bari ba dan bata bakin muke mun ce kar ku yi ma amma ku yi wa mutane aiki amma a sace kudin a gina gidaje ana ku ɗebe ƴaƴanku ku tura su karatu ƙasar waje mu kuma nan makarantun nan kun kashe su kun kashe mana asibitocin mu nan ba magani ba likitoci in ciwo ya same ku daga zazzabi ciwon kai mutum sai ka an kai shi ƙasar waje kuma ku ɗebi kuɗin kuma duk ku kai su bankunan ƙasar waje kuma ajiye su a nan bankunan nan gida ma'aikatan mu nan na nan ƙasar su amfana da kuɗin ko kuma ƴan ƙasar su amfana da kuɗin da a bawa ma ɗan ƙasar ya amfani da kuɗin ya ci bashin ma na ruwan ya yi amfani da shi ma bara ma ku yi ba sai duk ku yi shi ƙasar waje wani wace irin mugunta ce wannan shin haram akwai maciya haram a ofishin gwamnati akwai maciya haram a 'yan kasuwa ya je ya sa a yi masa odar kaya mummuna shadda ce an kawo ta gangariya mai kyau mai kwaliti sai ya ɗauki samfurinta sai ya tafi can inda ake china ko ingila ko ina ne ya je ya samu yan kamfanin ba turanci bane inda iya ba yayi hayar wani naira ai tana turanci ko sai ya bayar ce ai wannan bot ai ki low quality low quality a rage masa quality a yi shi ana sawa nan da nan ya lalace a zo kawowan farko ana rububi ya ɗan rage mata kuɗi kaɗan sai a ce a ta sako ta sako a ce kuma ba irin ta bace ba ya kashe kasuwa wa wancan dan uwansa da ya kawo mai kyau original din ya sa mata kuɗi shi kuma ya kawo nasa ya rage kuɗi amma kuma kayan banza ne tunda aleda za ka gani ba za ka gane illar ba sai ka je ka wanke tukunna in ka wanke inda kaga auduga haka take za ta lafi ta lakuɗe shi ma duk sai a haɗa baki da turawa tana suna kawo a rinka cutar turawa ka kawo kaya an sai da shi naira dubu ɗari da da talatin talatin a zo a ce ai kasuwa ta karye wallahi tallahi mu dubu saba'in saba'in ma muka sayar da yawa daga cikin kasuwa akwai masu wannan suna alaka da turawa suna yi musu wannan bature ya kawo musu kaya saboda bai san harkar kasuwa ba sun sai da kayan a naira dubu ɗari da talatin talatin misali sai su ce wa baturen nan ai a naira dubu saba'in saba'in suka sayar yace no problem no problem no problem ba ba komai ba komai ba komai a hada masa a baki ko ba ka bane a baki ya ci riban nawa gani yake ya ce wala wallahi ka ci wuta balbal ne karka ga wai kudin arne ne wallahi wuta ka ci wanda ma ku yi ki kekere kekere kai malam ana cin haram a kasar nan fiye da yadda kake zamani jiya jiya wani bawan Allah zai ce ma labari yace akan harkar wannan man da ake yi man fetur din nan yanzu wahalar da ake yanzu wai wai har zuwa ake ana tsafi ana yanke yanke Allah Allah Allah ka sa wannan wahala ya ci gaba saboda wasu suna nan sun yi kuɗi wallahi kofar gida wani yazo yake ga mu yace malam mutane sun yi kuɗi wani yayi kuɗi wani yayi kuɗi saboda karka taba ba ma akwai man ko yau yau dinnan akwai wanda ya ga mu yake cewa an shigo da mai sosai garin nan amma abu mamaki shine masu gidajen man suna da haɗin kai fa suna da haɗin kai sun kule gidajen man a rufe sai a barka ɗan a ce wani da wani da wani da wani ku je ku bayar da naku dan ya zama tun yayi tsiri abin nan kaɗan haka sai a rika sakewa a hankali a hankali a zo misalin za a sauke lita kamar ka ce dubu talatin sai a zo a sauke lita dubu goma ku kun ga an sauke mai an haɗa baki da direban tirelan ya fita sai a je a bawa yan black market a sayar musu an ba shi lita ɗaya ɗin nan akan naira sittin sittin ko sittin da biyu ya je ya sayar da kowace lita ɗaya akan naira ɗari ɗari ko ɗari da goma misali ya yi jobulin ɗin kuɗin yaya za ka ce ba zai so mai yayi wahala ba nan ko idan ya zo zuba shi a gurin zai zo ce da shi sittin ne da biyar duk da aka ba ya ci riba to wannan ko bai saba su kansu masu ba da man akwai cutar da suke akwai waɗanda suka kware wajen sarrafa lita hatta digital lita din za a zo a zuba ma man naira dubu uku amma wallahi na dubu biyu da ɗari biyar aka zuba ma kuma amma za ta nuna maka na dubu uku aka baka saboda sun kware akwai waɗanda suka kware wajen ba da iska in sun danna sun danna sai iska fufu ta tafi ta lita ta shi kuma wannan mai ba da mai shi kuma wannan ciwaciwarsa ne akwai yan dpm su ma masu zuwa suna duba lita su ma akwai ciwaciwar da suke su ma wanda gwamnati ta ajiye su don su je su bibici gidajen mai da suke sai da mai a sama da farashin gwamnati cewa bai halatta ba kaga anan yan aduwa yayi kokari Allah saka masa Allah masa albarka amma kuma wasu kuma sun zo suna zalunci akan wannan idan yazo yana zuwa sai a ce ga oga ga oga yazo ga oga yazo an riga an sani me zuwa duba lita ne ana zuwa sai a je a same shi a mota a ce ai abin da za a yi kaza kaza sai a dauki wasu dubban kuɗi a bashi shikenan sai tafi shi ya yadi shi da wannan bai zai zo i duba gidan man ba yayi gaba kuma gwamnati ta turo shi ne dan ya zo ya duba in ba a sai da man nan a gidan man nan akan farashin gwamnati ya kama su kuma a rufe gidan man kuma a hana sai da mai kuma a hukunta su to an zo an bashi kuɗi an bashi bribe an zo ana sayarwa da talakawa akan farashi mai tsada idan an zo za a dura ma mai shi ma duk yana cikin masu dura man ku yi hakuri fa an zo maganar cin haram ne ko yawwa kar a yi tsammanin ko ma'aikata gwamnati kadai suke cin haram da yawa akwai maciya haram shi ma mai murna mai shi ma akwai da yake kasa abin da suke yi kana zuwa da mota in za a dura maka da ya ba wa dan babur ko ya ba wani mai mota ya zuba mai na ɗari bakwai ko ya zuba mai na dubu ɗaya kuna makamancin a alaji na za a zuba ne sai ya tsaya gudan na za a zuba ne kana cewa na kaza ce to shi kenan sai ya tura ma yana tura far sai kafin ka buɗe mota ka fito ka duba lita tuntun za ga ya kai dubu ɗaya da ɗari biyar da kobo saba'in da kaza wannan kuɗin man na wancan fa bayan an bashi kuɗin kuma kai za ka biya shi yasa idan kana da dabara an za a zuba ma mai ko babur ne ko mai kace a juya mun litan zero zero in ganta kwarai da gaske ko a motar kace da ka ta kaka zuba ina zuwa na nawa za zuwa ina zuwa ina zuwa kana yi kamar kana duba kuɗin sai ka fito ka tsaya a gun jaram da kam in baka iya lissafi ka ce ga yamin da Allah nan nawa ne ma kwarai da gaske kuma akwai wanda suke ɗari biyar za a nuna wallahi in ba ka yi sa'a ba sai a ce ma ɗari biyar ne da naira saba'in da kaza a rinka maka ƙari dubu biyu ne sai a ce ma dubu uku ne da kaza duk wannan cuta ne haram ne wani yaro da yake aiki a irin wannan gurin yake cewa suna wannan kuma manajan gidan man ya san suna wannan ciwaciwar kuma bai hana su ba saboda shi ma akwai tafi ciwaciwar da ya zo sai samu mai bada mai ce kai ka dubu biyar dole ka ɗauki dubu biyar nan ka bayar saboda lissafin da zaka zo ka yi ka batsu sun san akwai ciwaciwar da kai kaga an goyi bayan ka kaci haram yaron bawan Allah ya ce wallahi in ya kwanta da daddare baya iya bacci yayi tunanin cewa da haka kaza yake cin yake cin abinci da shi yake a dinka sutura da shi yake kaza kuma an ce haram haram haram ya zai dole ya kure bar aikin to ina za ku je ina mutum zashi ina mutum zashi waya din nan yanzu wannan waya waya da ake sayarwa wai yanzu mutane sun kware sai a je a samu tsohuwar waya a ɓare ta a je a samu sabon kes na waya fa duk a garin nan ba abin da ba a yi sabon kes na waya a samu tsohon gindin kan waya tunda kowa ne in sai waya zai je kwance ta ba kowa bane ba sai a je a zura ta a mata kwalliya a manne ta da ledoji a sa mata sabon batir sai a ɗauko kwali me kwalin daga can da ake yinsa wani sai ya jirgi guda na kwalin nokiya ne a ciki sai a kawo sai a zuranya sai a sa da ka je ka sa sabuwar waya ce suka ce wallahi mutum ya kwana tana caji amma ba ta cika ba kwana ce tana caji amma wallahi ba ta jik a sanda ɗaya yake bitar da suka a shi kayan banza ne kayan banza ne yanzu mota fa ta tuwaris fa irin motoci tuwaris da ake zo a kawo akwai inda idan sun sayo mota sai a yi maza maza akwai kwararrun sauke inji sai a sauke injin sai a bubbuɗe shi a ɗauke kaza a ɗauke kaza a ɗauke kaza a ɗauki tsoho a sa a sa a sa a sa sai a rufe injin a ɗaure shi a wanke ta a mata polish a zo a take tashin farko zaka ji lami lafiya kana zuwa sati ɗaya sati biyu sai ka ta fara tari duk wannan cin haram ne malam muka ta bayani wannan sai mu kai gobe ma ba mu gama ba sai wata ran kuma mun zo zamu daɗa ɗan ƙarawa bari bari maza maza mu je laysal birra mu ƙarisa ko inna ma harrama alaikum al karanta to mu je malam إنما حرم ko lokaci yayi to mu dakata da dakata ci gaba ci gaba karanta karanta na'am ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله na'am فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم to Allah gafarta mana assalamu alaikum rahmatullah salatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ba'du assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh a ina magana akan wannan masu duba gidan mai din na shi DCM DCR nake son shi DCR so su butar baki ne kar in ce DCM ya zaci ya dace da wani daban am wannan bawan Allah yake cewa assalamu alaikum an ce ka ce zaka koyar da sallah to ba haka dai nace ba sallah kai ana ana koyar da ita kullum a an dai magana akan yin alwala ko da taimama ita ce kuma aka ce za a yi in Allah ya sa da kuma za mu tunda dai bai bai da wahala mun ma yi taimamar alwala ce ba a yi ba amma dai ga takardar ta zan ajiye ta zamu insha Allah wannan ba nan ce a mutum ne yana da matarsa sai ya sake ta to amma sai ya yi yunkurin bari ya dawo da ita da yace zai dawo da ita sai mahaifinsa ya ce kana dawo da ita kai kuma zan sake ta ka uwar to ya zai to kaga wannan ya jika maka aiki sosai to abin da za ka yi yana da yawa na farko dai ka yi kokari ka ja hankalin baban naka ko ka sa waɗanda suke daidai da shi za su iya masa magana su nuna masa kada laifin ka ya shafi na mahaifiyarka ko laifin matarka ya shafi mahaifiyarka mahaifiyarka anan in ya sake ta ya zalunce ta gaskiya saboda bata masa komai ba a yi kokari a ja hankalinsa ya yi haƙuri kada ya haka ɗin ya daure kuma kai ba kai ne za ka yi masa ba dan ba lallai bane ya iya fahimtar ka ko ya gane abin da kake so ka isar masa ka samu iyayensa shi ko kuma abokanansa ko kuma waɗanda yake ganin girman su ka lallaba shi kuma ka dage da addu'a a cikin dare kada ya haka din idan abin ya ci tura shawara ta shine ka dan jinkirta ka haƙura da dawo da iyalin naka har zuwa lokacin da zai dan yi sanyi ya sauki sai ka dawo da ita daga baya sai dai kuma wataƙila in baka dawo da ita da wurin ba wani kuma ya riga ka ya je kai ta gidansa wannan kuma sai sai ka yi addu'a ka yi haƙuri ka dungumi kaddara ko ka je ka ce ta yi haƙuri ga abin da ke faruwa kada a saba wa iyayen a matakin farko wa in kana a nan ɗin inda a ce za ka dawo da matar taka ɗin ka dawo da ita matuƙar ba wani abu na shari'a ta keta ba to kai ma a nan ba kai laifi ba ka saba wa Allah ba ko ba ka saba wa iyayen ba to amma saboda zaman lafiya a duniya da iyayen yana da kyau sai muka ce ka yi haƙuri ka bari ka ka dawo da ita da wuri kai ta addu'a kuma kai ta bin sa hanyoyin da suka dace har lokacin da zai iya fahimtar ka ya yi haƙuri idan kuma matar ta kace wataƙila ba ta da ɗabi'a mai kyau to kaga wannan laifin ka ne wannan laifin ka ne sai kai kokari kai kuma ka haƙura ka ka dawo da ita kwata kwata sai dai in ta tuba wannan ba Allah cewa ya malam muna yin sallar jami'i ne wata rana sallar la'asar a sai liman ya miƙe raka'a ta uku bai yi tahiyan nan ta farko ba sai aka yi masa tasbihi ya ƙi ya dawo wasu mamun su ma suka yi taurin kai suka ƙi bishi sai wani dattijo daga ciki sai ce tahiya ce ba a yi ba shi magana ya ƙararra da ya ga an yi subhanallahi liman bai gane ba sai ya ce ba a yi tahiya ba ne ba to da limamin ya ga an tuna masa sai ya dawo da ya ji an tuna an ce bai tahiya ba sai ya dawo sai aka yi tahiyar aka to abin tambaya wai menene hukuncin sallar shi wannan dattijan to shi yan dattijan da ya kubutan muku da sallah kuma shine za ku za ku tafi sallar sa sallar sa tana nan magana ce ta gyaran sallah ai ko yayi magana ce ta gyaran sallah wa in kana ba haka ya kamata ya ba ba haka aka ce a gyara sallah ba da tasbihi aka ce to amma yayi ijtihadi ne ijtihadin da yayi shine an yi tasbih an yi tasbih limamin bai gane ba wata rani ya taba faruwa ni a wani masallaci muna sallah liman yazo yana sallah da asuba ne yana cikin sallah sai wani irin a masallacin nan sai masa gyaran kura irin yan sabon haddan nan sai ya ji wani wuri ya yi masa kama da wani wuri sai ya ji liman din ba daidai ba wuf sai ya gyara wa liman din to liman kuma ya karanta ala yakinin sai sake dawowa da tilawar ya ɗauko wata ayar bayatan sai ya tafi ka san idan mutum yana karatu yana tafiya ala salikatihi wani lokacin kana tafiya ne kawai bakin ne yake baka daga kaza sai kaza kai ka san normal kake tafiya zai cewa ba gani kake ba ya sake gyara masa ashe gyaran kura ne liman ya sake dawowa ya maimaita wannan gurin kuskuren da shi wancan yake gani shi kuma liman yana ganin daidai ne a cikin masallacin akwai wasu ma'addata suna ganin liman daidai yayi to amma yaya za su ce mai daidai ne yana wucewa sai wancan ya dada dawo da shi baya ya hana liman ya hana liman din sakat to shine shine wani a cikin ya zuciya yace malam ci gaba daidai kake to wai yanzu wannan ya mai hukuncin sa sallar da tayi shi ma ne dan gyaran sallah wallahi alam ni ya fahimta ta kira in ji hadi yayi wannan yake cewa Allah gafarta malam menene gaskiyar a wannan hadisin wai duk mutumin da yake tafiya masallacin juma'a wai duk takunsa ɗaya ana rubuta masa ladan shekara ashirin taku ɗaya ladan shekara ashirin idan kuma har ya je ya samu sallah za a rubuta masa ladan shekara ɗari biyu to ai wannan hadisin yana cike daga jinsa kai ka san ba daga annabi bane ba waɗannan hadisan suna daga cikin hadisan ƙarya da da malamai suke faɗa hanyoyin da ake gane alhadisul mawdu'a allati la asla laha za ga falala tayyawa ko za ka ga tsoratarwa tayyawa ina fata ana fahimta to wannan hadisan suna daga cikin wannan hadisul fada'il da ake faɗa wanda sun wuce gona da irin wannan kaɗan ma ya faɗa wani ma cewa za a yi shekara dubu ɗari bakwai wani ma zai wuce ce za Allah zai baka ladan minal awwalina wal akhirina ladan halittan farko da na ƙarshe duk akwai hadisan irin wannan da haka ba hadisai ne masu kyau ba to matsalar malaman da ba su kware ba akan ilimin hadisi su matsalar shine duk hadisin da suka karanta sai su gaya wa mutane to su kuma malaman hadisi suna da rariya ba kowane hadisi ne idan ka karanta za ka gaya wa mutane ba sai ka duba malamai sun masa aiki ya inganta ko bai inganta ba ina fata ana fahimta ta wannan shine ga wata riwayar ma da wani bawan Allah ya rubuto ya rubuto ta yace ya ji ana fadakarwa a gidan rediyo na Kano wani malami yana magana akan falalar qul wallahu ahad sai yace wai a a a surar ta qul wallahu ahad a a an rubuta ayar farko ne a goshin sayyidina Abubakar aya ta biyu kuma a goshin sayyidina Umar aya ta uku kuma a goshin sayyidina Usman aya ta hudu kuma a goshin sayyidina Ali radiyallahu anhum ajma'ina sai ce saboda haka duk wanda ya karanta qul huwallahu kafa daya Allah zai bashi ladan waɗannan khalifofi guda hudu duk duka gaba daya ka ji fa in dai kai qul huwallahu daya to Allah zai baka ladan Abubakar gaba ki daya zai samu a duniya Allah zai baka ladan Umar duk duka Allah zai baka ladan Usman duk duka Allah zai baka ladan Ali duk duka to ya ka gani shi ma ɗauki ka haɗa shi a can duk bola ce ba hadisin kirki bane ba kai daga ji ka san ko hauka kake yi ai ba wani abin da zaka yi a ce wai Allah ya baka lana Abubakar ka ji da kyau tilka ummatun qad khalat wannan ba Allah yake cewa malam assalamu alaikum Allah ƙara malam lafiya Allah ƙara mana duka gaba ɗaya dan Allah malam a taimaka a karanta min wannan takarda a karatun da ya gabata ka ce a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama an wuce da wata gawa sai manzon Allah sai ya ji mutane suna yabanta sai ya ce wajabat ta wajaba aljanna ta wajaba gare ta kuma an wuce da wata gawar ya ji ana kushe mata sai annabi ya ce wajabat wuta ta wajaba a gare ta ita wannan saboda mabarnaciyar gawa ce sai ce to Allah shiga fata malam ni na kusan ni na kasance mutum ne mai aikata manya-manyan zunubai gashi mutane duk sun sani har ma mutunci na ya zube to malam koda na tuba idan na mutu mutane za su dinga ambata ni da wannan mummunan hali nawa su rinka kushe ni to malam menene matsayina a gurin Allah Allah ba Allah bawan Allah to za mu ce da kai matsayinka a gurin Allah shine insha Allah ta'ala Allah ya karbi tubanka tunda Allah ya ce ayi laifi idan an yi laifi an tuba Allah yana karban tuba kuma idan ka yi kyakkyawan tuba Allah zai yafe ma cikin taimakon ubangiji idan ka tuba din Allah zai bayyana wa mutane ka tuba ko da an zo ana zagin ka sai ka ji wani cewa ya daina fa yanzu ai yanzu wani ya zama mutumin kirki ka san me zai me zai kubutar da ka da kai daga wannan zage-zagen inda kana aikata munanan zunubin a rinka ganin ka a gurin addini yanzu kaga zuwanka nan wurin wannan shi ɗin kyakkyawan alama ne na cewa insha Allah ka zama mutumin kirki to ko da za a zo ana zagin ka wata ran wani zai ce a ba tare shi fa muke zuwa gurin karatu ai ya daina wannan aikin wannan yaban da mutane za su yi maka shi ɗin ma mala'iku suna amfani da shi a wurin Allah ina fatan kuna fahimta da haka ina maka albishir insha Allah ta'ala in Allah ya sa yadda Allah tabaraka wa ta'ala ba zai sallada mutane su rinka zagin ka bayan ka mutu ba kuma ko da sun zage ka wannan tuba taka tayi Allah zai karba muna fatan Allah karbi tuban mu gabaki daya shi ko wannan mutum yake cewa Allah Allah Allah shiga bata malam a a don Allah idan mutum ya sake matarsa zai barta ne ta tashi ta tafi gidansu ko kuwa zai ajiye ta in ya sake ta saki ɗaya ne ko saki biyu a zai bata ta yi idda ta kammala a gidan shi haka Allah ya ce kada a kore ta a ce tattarkan ki bar gidan ki bar gidan ki tafi gidan abu kazan ki ba a yin haka ba yi da kyau ka batta ta gama idda in ta gama idda amfanin ka batta ta gama iddan wataƙila ka ganta ka yi sha'awa ka ce to na ma dai dawo da ke dawo da ita nan kuma in dai bata gama idda ba malamai suka ce kawai da ka je ɗakin ta ka sadu da ita kawai wannan alama ne cewa ka dawo da ita ba sai ka buɗe baki ka ce na fa dawo da ke ba kawai ta ga kana alaka da ita kamar ta kamar yadda take matarka na ta da sai dai kuma wata za ta yaya haka kuma to sai kai bayani kuma to in ba ka ba sai ta ce zina ka zo yi to wannan shine amma wasu idan an yi saboda al'ada ita ba ta ba za ta yi ta zauna ba Allah kiyaye in zauna a gidanka ka sake ni zan zo wallahi ba zan zauna minti ɗaya in na ƙara Allah ya mun kaza wata ba ta iya dace amma duk wannan saba Qur'ani ne kamata ai ta zauna a gida ta yi idda kuma aka ce ta rinka caba kwalliya ce ta ji ka dawo ta rinka zirga zirga ta yi kunshi ta yi kwalliya sosai ko ka dawo da ita to sai ce wai idan ko mutum ya barta ta tafi gida din to bi ko kawai zai yi ta dawo ko kusa an sake sabon ɗaurin aure a idan iddarta ta kare ta gama wannan idda jini ukun nan da za a yi ta gama to nan kan zaka shiga layin zawarawa ne in ta ga dama ta fito ka tattauna da ita in ta ga dama ta ce ba ta son ka kuma in an zo sai an sake sabon daurin aure da sadaki da komai da komai wannan shine ukuba da za a ma saboda yasa me yasa baka mayar da ita tun kafin idda ta ya kare ba tambaya ta karshe a wannan bawan Allah yake cewa Allah gafarta malam a ina maka fatan alkhairi ya ce ni dai na kasance ina da mata to amma sai ta ga dama sannan nake kusantanta wani lokacin ma sai ta ce wai sai na kawo mata nama ko kuma ta ce sai na kawo mata wani abu mai daɗi wala ka kuyi mamaki mata ba abu rashin sanin kimar miji da daraja ta sa wai ko sai ya kawo mata wani abu mai daɗi yace kuma ni malam na gaji na yi mata wazi na yi na yi ta ki bari saboda haka malam muna tare da ita yanzu haka a wannan masallacin tana zuwa karatunka yace a a ban sani ba ko idan ka yi mata wa'azi wataƙila ta iya ɗaukan wannan wa'azi ta gyara yace kuma a saurara yace kuma da Allah yana so a ka yi min addu'a ina